الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan Rabiul Awwal hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 28 ga watan tara miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar balin fondu day daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri tun daga farkon suratul fatihati har allah ya ba mu iko munzo suratul sa'ad in ban manta ba karatunmu na ƙarshe mun yi bayani a muƙaddima na suratul sa'ad mun fara shiga cikin surar lokaci insha Allah wannan dawowa tamu za mu maimaita farkon surar sada a takaice zuwa abinda Allah ya so Allah madaukin sarki ya samu dace yan uwa masu girma ka amanta a muqaddimomin da muka gabatar a cikin wannan sura na surar sad mun yi bayani akan surar inda aka saukar da ita mun yi bayani akan ayoyin da surar take da shi mun yi bayanin alaƙan da yake tsakanin suratul sa'ad da kuma suratul safat da kuma bayani akan mawdu'in sura kai tsaye za mu shiga cikin tafsirin sura in Allah ya so ya yarda bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce sad muka ce sad yana daga cikin huruful muqatta'a kan mu manta a cikin alqur'ani mai girma akwai surori 29 wanda sun fara da kurman baki duka mun lissafa wannan surori cewa tun daga suratul baqara har yanzu suratul nun akwai waɗanda suke da kuramen baki guda biyar akwai wanda suke da kuramen baki guda hudu akwai masu uku uku akwai masu bibbiyu akwai masu ɗaya muka ce a cikin alkur'ani mai girma akwai surori uku wanda suka fara da kurman baki guda ɗaya su ne suratul sa'ad suratul qaf sai suratul nun Allahu a'lam bi muradihi bi dalik sai dai malama suka ce wa'annan harufa Allah yana tahaddi da su ne tahaddi ma'ana fito na fito makafurai cewa inda kuma larabawa ne kun iya larabci kun iya hada baƙaƙe na larabci shi ma alqur'ani littafi ne da aka hada baƙaƙe na larabci aka saukar da shi kina in kun isa kuma ku hada baƙaƙe kamar yadda aka hada su a cikin Qur'ani aka zo da shi kuma ku yi naku ce sa duk lokacin da aka ambaci wannan za ka ga abin da yake biyowa shine bayanin alqur'ani mai girma shi yasa sai Allah ya ce wal qur'ani lidhikr Allah ya ce ina rantsuwa da alqur'ani ma'abucin dhikr lafazin adh-dhikr maluma sun ba shi ma'ana guda biyu yana iya ɗaukar ma'ana ashar ma'ana asharafu almanzila kuma yana ɗaukar ma'ana azzikira azzikira shi ne tunatarwa ko kuma manzila matsayi daraja dukkan ma'anonin nan guda biyu ƙur'ani yana ɗauke da su shi alƙur'ani yana da daraja kuma shi alkur'ani yana ɗauke da menene yana ɗauke da tunatarwa shi yasa akwai ƙa'ida ta malumman tafsiri ku rike ta da kyau malamai suka ce innal lafza idza amkana al-ijtima' al-ma'ani fihi من دون تضاد واحتمل ذلك السياق فلا مانع من ذلك إن اللفظ duk lafazin alkur'ani inda ya zo idan amkana da shima'ul ma'ani fi in yana yiwa lafazin nan yana da fiye da ma'ana guda in yana yiwa dukkan ma'anonin nan a haɗa su wuri guda min dole ta ba tare da tunka da warwara ba ba tare da warware wata ma'ana tauraro na ma'ana ba inda yana yiwa wahtamala zalika siya kuma ya zama siyakin magana ya kunshi wannan abin to fala ma ne amin zalika babu laifi ana iya a haɗa to kenan sai mu haɗa duka shi alƙur'ani abu ne da yake mai daraja kuma ƙur'ani abu ne wanda yake ɗauke da tunatarwa shine kenan wal ƙur'ani zikir Allah yana rantsuwa da alƙur'ani mai daraja kuma yana ɗaukar ma'ana Allah yana rantsuwa da alƙur'ani wanda yake ɗauke da tunatarwa duk wanda yake son daraja to ya kama alƙur'ani wanda duk ya kama alƙur'ani sai ya samu ɗaukaka a duniya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman Allah yake dauka darajar wasu mutane da wannan littafin alqur'ani wa yadau bihi alakharin yakan kuma aji darajar wasu in suka aji alqur'ani kusa da kaga mutum bai ba qur'ani lokaci to bai da bai samu daraja cikakka a duniya duk mutumin da zai ba alkur'ani lokaci sai ya samu daraja sai ya samu ɗaukaka sai Allah ya ɗaukaka shi sai dai hanyoyi na ɗaukaka daban-daban ne akwai abin da kake ganin shi ne ɗaukaka amma Allah zai baka wata daraja wadda baka yi tsammani ba ita ma ɗaukaka ce don haka yawa masu girma in muna son daraja mu riƙe alkur'ani alkur'ani za mu samu daraja duniya da lafiya saboda shi qur'ani mai daraja ne mai baiwa mai karanta shi daraja ne kuma qur'ani yana ɗauke da abubuwan da suke tunatarwa ne kawai shi yasa sai Allah ya ce lizikri kun ga zikir wannan bi la ta'ti illa ma la shay'un mufakham ba a amfani da ce ga abubuwa wanda suke masu girma zul arshil majid zul quwwatil matin zikir kenan yana nuna cewa alqur'ani abu ne mai daraja bal alladhina kafaru su dai kafirai waɗanda suka kafirce wa alƙur'ani fi izzatin suna cikin girman kai da kishi ko shiƙa da kuma rarrabuwa game da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ginan shiƙaƙ bai ma'ana khilaf Allah ya kare kam ahlakna min qablihim min qarnin ai mun halakar da al'ummomi da yawa da suka wuce gabaninsu kam anan ba istifhamiya ba ce kam khabariya ce Allah labari yake ba ai mun halakar da al'ummomi da dama da suka wuce kafin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fanadau aka kiraye su wala tahina manas amma fa ba lokacin dawowa bane an gane misali ko Allah maɗaukin sarki ya samu dace nan akwai amurka sun yi muna iltifatin anzar da Allah maɗaukin sarki yake cewa kam ahlakana min qablihi min qarni ay mu halakar da al'ummomi min qarni ay min jama'a jama'a da dama da muka halakar da su fana da aka kiraye su mala'iku suka ce da su mana lokacin da Allah zai halakar da su mala'iku suka ce da su to yanzu fa ba lokacin tsira ba ne lata asalin kalmar lani zi da fi hatta ta'un ƙara ta ne an kai inda a larabci akwai kalmomin da ana iya ƙara musu ta a ce la sai a ƙara ta a ce lata kama a ce summa sai a ce summata kama a ce rubba sai a ce rubata duk wa'annan ƙara su ne kinan la hina manas yanzu ba lokacin guduwa ba ne wannan idan mutum ba yana karanta usulubi na larabawa ba ba zai fitar da ma'anar abin da ake nufi a nan ba haƙiƙa su larabawa kalmar manas tana ba da ma'anar alfiraru wal karra alfiraru wal karra kan hari da gudu kaga kalma mai ma'ana biyu kenan su a ɗabi'arsu in aka je yaƙi an shirya za a kai hari sai a ce mana su mana su mana su mana su kenan ana nufin ku kai ku shiga ku shiga ku shiga in an ka shiga ta yi zahi ta yi zahi aka ji ba daɗi sai a ce mana su mana su mana su mana ku koma ku koma ku koma kenan mana su tana ba da ma'anar alkarra tana ba da ma'anar abubuwa to sai aka game ta gaba ɗaya to kufan yanzu da za a halakar da ku ba lokacin ku gudu ne ba kuma ba lokacin ku kai hari ba ne sai dai abin da aka yi da kuke Allah wadaukin sarki ya samu dace kenan shi yasa Allah yake cewa kam ahlakana Allah ta halako duk muna sanin mu fitar da ma'anar da abin ya kunsa kam ahlakana qabla mun halakar da yawa kafin su mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam min qarnin na daga al'ummomi wanda suka kafirce fana da mala'iku su kiraye su wala ta hina manas amma fa yanzu ba lokacin guduwa ba ne ko kuma ba lokacin kan hari ba ne sai da Allah ya da su kira wa aji su dai kafirai sun yi mamaki an ja'ahum munziru minhu mai gargadi ya zo daga cikinsu shine manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala al-kafiruna sai kafirai suka ce hada sahirun kadhab wannan dan sihiri ne kuma makareci wanda su ce kadiba ba sai suka ce kadhab suka zo da shi siga na mubalaga alazan fa'al mana shi a ƙaryan ma ba mu yin ƙarya guda bane kukula duk sadda aka yi tad'ifin fi'li aka ƙara masa harfan min jinsihi yadullu hada shay al tikrar sahirun kaga wasu ce sahar sai suke sahin sai suka ce kazzab wancan yazo ala wazan fa'il wannan yazo ala wazan fa'al kaga an yi karin ma'ana a cikin wannan fili na na biyu shi dan sihiri ne kuma makalici Allah ya kare mu da wa suke da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kowa cikin su ya tabbatar manzo Allah mai gaskiya ne amma saboda hassada hassada su suke ciwa makalici na biyu in za ka yi da'awa sai ka yi hanguri wani zai shiryo sharri ya ce ai ma kaza ne kun ba kazan bane shi ma ya san ba kazan bane saboda kawai da ya baya son ana kare mu daga sharrin makiyan aj'al al-alihata ilahan wahida yanzu za a sanya allula su zama Allah guda daya a ce dumu bar bauta kowa Allah shi kide zamu rike inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abun mamaki ne in hada la shay'un ujab lalle wannan abu ne abun mamaki ujab bi ma'ana ajib ajib amma ce kubar a ce kubba duka yana dauka wannan ma'ana wan qalaqal mala'u min sai manya daga cikin su suka tashi suka tafi mala'u masu daraja a cikin su su Abu Jahl su utuba su shaiba duka suka tashi suna yawo zama bai gansu ba suna ce animshu kuje wasbiru ala alihatikum ku dage ku yi hankuli akan allolan ku inna hadha la shay'un yurad lalle fa wannan abu abu ne wanda an yi shi ne da nufi yurad ai yuridu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaqta'a arhamana yanzu yana son ya yanke zumuntanmu ne kenan wanga wa'azi da yake ku dage kakkoye da ku rike allolin yanzu su da kansu ga tahi suna yin wa'azi kun san barna in ta yi kyau manya a ciki lalata in manya na ciki ta yi ƙarfi ta yi kyau in manya suka cire kansu daga lalata ba ta zuwa ko ina to yanzu sun ga su zauna su bar yara abin ya yi ƙarfin yara su da kansu suke yawo suna cewa kakku yadda ku bi shi aikun ga yadda ake yanzu inda da an ka zana su a kare maulidi sai a turo wani mai babbar raɗi sai ta ce ce kakku yadda ku riƙe ku so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an ce ga a so manzo ne ya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ayi abin da Allah yake ko ba ga wani Allah ya kare mu to wannan sharri haka suka tsaya da shi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ga labarin da suke cewa ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ملة شيني أديان wai mu wanga abu ba mu ji shi a addinin da ya zo kafin zo manzo Allah ba addinin yahudanci da addinin nasaranci mu ba mu ji wannan ba ma sami'na bi hada fil millati al-akhirah ba mu ji wannan ba a addinin da ya gabace mu in hada illa ikhtilaf ai wannan ba komai bane kirkiran ƙarya ne kawai Allah ya kare mu sun fa sani fa wa masu suke ganin cewa mazala ƙarya ne ya kirkiro ba haka bane kuma su sabon suke faɗa ba gaskiya bane a unzila alaihi dhikru min bainina shin yanzu za a saukar masa da littafi a tsakanin mu shi kadai to kun ga magana ta haifi yanzu dai hasada ce su suna ganin bai dace a sauko masa ba yanzu kawai mutum Allah shi ma wata nema shi binan shi binan shi binan karshe dai abu da yake son ya nuna ma yanzu kai na adda kaza shi bai da don sun hito sun bayyana kansu a unzila alaihi dhikru min bainina yanzu za a saukar masa da littafi a tsakanin mu mu ba a saukar muna ba bal hum fi shakkin min dhikri Allah ya ce su dai suna yin shakko ne game da menene game da ambatona suna shakku shakku na karyatawa ke Allah ya ce ballan ma ya zoko azaba a aha ba su riga dai sun ɗanɗani azaban Allah ba ne mana yayin da azaban Allah ya kama su to lalle za su ɗanɗani hushin Allah subhanahu wata'ala kun san da lam da lamma duka suna yin aiki iri guda ne mana azaban bai riga ya same su da san da azaban Allah ya kama su to za su gane kuransu am indahum khaza'inu rahmat rabbik shin ko a gurin su ne taskokin arziki na hama ubangijin ka yake a gare su shi Allah shine wanda yake al-aziz mabawai al-wahhab mai kuma yawan baiwa mai yawan kyauta ga bayansa ma'ana bayar da annabta ai ba hannun su yake ba yana hannun Allah duk wani abu na alkhairi in Allah ya so sai ya bayar da shi ga wanda yake so ba tare da ya yi shawara da wani ba ina ashe Allah shi ne ya zaɓi manzo sallallahu alaihi wasallama ya saukar masa da wahayi babu abin da za su yi sai su menene sai su yi haƙuri game da Allah subhanahu wataala ya riga ya yi na saukar da wahayi ga manzonsa am lahu mulku samawati wal ard ko su suke da mulkin samai da kasai wa ma bainahuma da kuma halittun da suke tsakanin samai da kasai su suke da wannan mulki ba su suke da shi ba falyartaqu fil asbab to su hau fil asbab a cikin kofofin sama ma'ana in su suke da iko akan wannan su je su dibo yaya za a yi mu saukar da wahayi in za mu saukar da wahayi su ce a canza a saukar da shi da sunan wani ko da sunan su ba su ke da wannan ba ina inda ba ku ke da wannan ba Allah yake da abin da yake tsarawa sai ku bar shi akan tsari yadda Allah ya tsara shi Allah ce jundun su fa jama'a ne fa runduna ne fa ma hunalika mahzumun min al-ahzab mana su ma jama'a ne waɗanda za a iya halakar da su kamar yadda aka halakar da jama'un da suka gabace su gane misali su al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam wanda su kafirce su ma da jama'a ne ke haka ne ko ma hunalika a yayin da suka nemi su menene su hallakar da manzo sallallahu alaihi sallama ko na gojan ko mana mahzumun su ma jama'a ne waɗanda za a rinjaye su min al'azab na daga jama'o'i na kafirai ko bari mu koma yadda abin zai fito mana malama suna jingina wannan ne ga abin da ya faru a gazuwatu badar da aka yakin badar ai kahirai sun shirya runduna daga nan bayan musulmi da shi sai Allah ce ai da an kaje a filin badar su ma an halakar da su kuma da aka halakar da al'ummomin da suka gabace su sai sai Allah ce zundun su ma jama'a ne ma yayin da hunalika a can mana yayin da suka nemi kashe manzon Allah a ranar badar mahzumun mana rinjaye wannan jama'a tasu minan ahzab na daga jama'u na kafirai amma yadda an halaka da wayancin to su ma ga su nasara kazzabat qablahum qawmun nuhin yanzu alisahu ma al'ummomin da Allah halakar da su kafin wannan al'umma ga wayannan kazzabat qablahum qawmun nuhin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabinsu wa adun da adawa mutanen hudu annabi hud su ma sun ƙaryata annabinsu wa fir'aunu da fir'aun shi ma ya ƙaryata annabin da Allah ya aiko zuwa gare su shine annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya aiko shi zuwa ga fir'auna fir'auna ya tabbatar cewa annabi Musa annabin Allah ne amma ya ƙaryata wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa udwa sun tabbatar da gaskiyar annabtar annabi Musa amma suka yi jayayya saboda zalunci da kuma girman kai Allah halakar da su shine Allah yake ba mu labari ya ce wa fir'aun da kuma shi fir'aun na wa fir'aun zil autad ko da fir'auna ma'abucin turaku fir'auna zil autad ma'abucin turaku malama suka ce al'autat imma muradun bihi aljunut ko dai ya zamanto abinda ake nufi da shi a nan sojoji yana da rindina ta sojoji Allah ya san adadin sojojin da yake da shi wasu malamai suka ce da fir'auna ma'abucin sojoji amma ba su kare shi wasu da Allah ya so ya hallaka da shi ko kuma ya zamanto ma'abuci gini ai sahibul abniya yana da gini na ban mamaki inda har yanzu in ka je a misar akwai alamomin gine-ginen da ya sa aka yi a lokacin shi pyramid pyramid din nan duk lokacin shi sa aka yi su yawa za ka yi mamakin yadda aka yi gini rauna ya sa Allah ce to ma abocin wannan abu za a yi mana ishara da ya mallaki abubuwan da ya kamata ya kubuta amma da Allah ya bukace shi bai kubuta ko kuma malamai suka ce auta da abin da ake nufi da su a nan sirakun da yake da su cikin ƙasa auta da fil'ar cikin ƙasa zai sa ayyamai turaku inda duk taka da shi ba ta ba sai ya sa a kai ka can a ɗaure ai ma azaba sai ka mutu a fidda ka ajiya daga cikin misali matarsa asiya kamar da tarihi ya zo ya sa an ɗaure ta hannu dama da na hagu kafar dama da ta hagu aka ɗauko mashi da zafi ana cika shi a farjin haka ake mata azaba har aka kashe ta aka tsaba rashin imani saboda babu mai ce mai bari ko kai sai sai Allah ya ce mu halakar shi kun gane akwai hikima nan kukula da Allah subhanahu wataala yake ba mu labari game da menene kazzabat qawluhum yace qaumu nuh su ba da ko su waye ba ko ba ka bane kawai da mutanen Nuhu ne da suka kibin Allah Allah ya kada su wa'adun da adawa mutanen Hud ba haɗi su ayi ba wa fir'aun da fir'aun shi ma ya kada ta annabi Musa ba ya saba to dan dan ai ma highlighting din waye shi fir'aunan sai aka ce da kai shi fir'aunan nan zul autadin ne ma'abuci turako ne dan ka gano cewa duk abin da ka mallaka in Allah ya buƙaci ka ka tafi kenan in mun ɗauki autat sojoji ne sojoji ba su kasa kwata shi ba ma'ana ba su hana a tafi da shi ba in mun ɗauki autat ɗin taka wanda ake so a taka a yayin da ake so da Allah ya so shi ba wanda ya hana in ma mun ɗauka al'autar gine-gine ne na ban ba sa kwatan mutum sadda Allah ya buƙace shi yana abinda an magani mu bi Allah mu huta Allah ya ce wa samudu da samudawa mutanen salihu wa qaumu lut da mutanen lut su ma sun qayyata annabin su wa ashabul aika da ashabul aika sune mutanen annabi shu'aib sun qayyata annabin su shu'aib ulaika al-ahzab wannan duka rindinoni ne na kafirai da suka kafirce duka basu gagara Allah ba Allah halakar da su kiran yadda ba su gagara Allah ba kuma ɗan zamanin nan in Allah ya buƙace ku ba kuwa gagararsa sai Allah ya halakar da ku Allah subhanahu wa ta'ala ya samu zamo bayi waɗanda suke masu biyayya ga Allah Allah ce wa in kullun illa kadzabar rusul dukkan wa'ancan da aka ambata sun ƙaryata manzanni su ne fa haqqa iqab sai azaban Allah ya wajaba a gare su hukumar Allah ta tabbata a gare saboda sun karyata manzon Allah wanda Allah ya koyi zuwa gare shi kuma yanzu haƙula to su waɗannan mutane naka mutanen makka kenan yayin da manzo Allah yake musu waji su karyata to su me suke jira suna jiran ba za su yi imani bane illa sihatan wahida sai in an yi musu tsawa guda daya wadda za ta karbe ransu Allah su ce nan sai hawa da bi ma'ana nafhatul ba'd busa na tashi alkiyama sai suna jiran sai da kiyama ta zo sun ga azaba sannan su ce sun yi imani shine suke jira kaga wannan asara ne kenan kenan kamata ya su yi imani kafin azaba Allah ya zo musu ma laha min ba ta da abun da zai tsayar da ita ita busa in lokacin ta yi ba ta da abun da zai sa ta dakata har a jima ko a ce an wasa Allah ce in lokaci yayi babu da lokaci yayi Allah subhanahu wataala zai buƙaci mutane ya menene ya kuma aiwatar da abin da yake gani ya dace shi yasa su malamai sun karanta shi ma laha min fawaq ma laha min fuwaq duka ana karanta shi na'am kuma ce fa abin da yake la ma la yanqati ma yatatabu abin da yake a tahini ba abin da zai yanke shi idan lokacin gose ba abin da zai dakatar da shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qalu su dai kafiran makka suka ce da manzo ga addu'a da suke yi rabbana ya ubangijin ajillana fitbana ka gawo ga wuta muna ka san azaban mu da zakai mu tun da nan duniya qabla yawm al-hisab kafin ranar hisabi ba shi kenan ba wasu malama suka ce nan ya tamil amma dai zahirin maganar da suka yi ta izgilanci ce amma na iya daukar in manzo ya ce da su akwai aljanna to su sun ce mu manzo inda gaske ne a ba su aljanna su tun da nan duniya su gani ya tamil zalim amma abinda azzahirin magana sun yi magana ne cikin izgilanci ma manzo ina sai ɗauki ma'anar azabar da kacci za to an daɗe ba yi ba rabbana ya ubangijinmu ajillana qittana ka gaugauta mana namu kaso na azaba qabla yawmil hisab kafin ranar hisabi kai mun mun gashi sa har ka dawo fa sai an guri ba duk wanda ka gani a maidani na dawa hakuri ne yasa in bai sa hakuri ba ba ta yi kai ta wada da mutane kai ta jahashin mutane lamurin mutane sai Allah shi yasa Allah ya ce ya ba mu laƙani na harkar da'awa me laƙanin harkar da'awa hakuri duk wanda ya cira hakuri baya da'awa shi yasa Allah yake ce da manzonsa isbir ala ma yaqulu kai hakuri da duk abin da suke cewa kai hakuri wadkur abdana dawud ka ambata musu labarin bawan mu annabi Dawud dal aid magucin karhi a cikin ibada Allah madaukin sarki ya sama dace kun ga menene alakar ambaton annabi Dawud da labarin da muke a yanzu inda fage ne na ibada in ba kana da ƙarhin haƙuri ba sai ka kasa to sai aka ambata masa labarin annabi ɗaya daga cikin annabawan Allah wanda yake ma'abucin ƙarfi ne a ibada to sai kai mai harkan da'awa mai harkan ibada ka gane ce abin nan ba na wasa ba ne alamar suka ce li'annal iktar min al-ibada yu'inu ala al-quwwa don abin da yake kara mutum ƙarfi a imani ƙarfi a ibada yawaita ibada yana kara ma annabi dawud lil ayat ma abuci ƙarfi kun gane misali can da Allah madaukakin sarki ce was samaa banaina bi menene bi aidin ai ranan da muka zo a tafsirin suratul anfal na kawo mana bayani bi aidin wasu na fassara shi da hannu ko mun ka ce a'a bi ainihin ba jam'i ba ne na menene na hannaye jam'i ne na ad bi ma'ana kowa mana mun gina ta da ƙarfi to to shi ma nan dil aidi ma'abucin ƙarfi a cikin ibada annabi dawud a ibada an sallama da aka tashi buga misali ibada waye aka fi ganin ta dace a zaɓa shi ne an ka zaɓa a cikin bayan Allah yanzu Allah ya ce a habbus salati ilallah salatu dawud mafi kyawun sallah da Allah ya fi so shine irin sallah annabi Dawud kana ya namu nisfal layl shi zai kwanta rabin dare da ya bacci wa yaqumu thulthahu sai ya tashi ɗaya bisa ukun dare yayi sallah ya gana da ubangiji wa ya namu thulthahu sai ya ƙara kwantawa yayi bacci sai ya tashi ya sallah asuba wa habbu siyami ila Allah siyamu Dawud irin azumin da wa annabi Dawud ya fi so irin azumin da Allah ya fi so azumi irin na Dawud kane ya sumu yawman wa yuftiru menene ya yi azumi yau gobe ya aje annabi Dawud haka yake yau azumi gobe aje wani tun Ramadan da bai shi da nafila kun wani bashi ba ake bin shaka ta biya ina yau gobe yau gobe yau gobe kenan mutum ne mai karhin ibada shi yasa Allah ya ce wasbir ala ma yaqulun kai hakuri game da duk abin da suke gaya ma wadkur abdana dawuda ka ambata musu bawa mu annabi dawuda bal ayyid ma abuci karfi a ibada innahu awwab shi fa mai yawan komawa ne zuwa ga Allah duk al'amarin shi yana komawa ne zuwa ga Allah awwab ayyudi'u Allah yana bin Allah subhanahu wataala wa muqbilun ila ta'atillah yana fuskantar Allah da bauta inna sakharna al-jibala ma'a mun hore duwatsu tare da shi yusabbihna suna yin tasbihi tare da shi bil ashiyi marici wal ishraqa da kuma farkon fitowar rana mana safiya da marici duwatsu suna yin tasbihi tare da shi annabi dawud in yi tasbihi sai duwatsu su rinka yin tasbihi tare da shi ne tasbihi sai duwatsu su rinka yin tasbihi tare da shi ta kuma yanzu da kayan taswiyi kan ci dutse ya taswiyi ma za ce gawo kace sai kace wallahi ka hada da addani kai shi na magana a cikin dutse saboda kokarin shi ne na ibada ashe sai mun dage Allah ya ce wa qayya mahshura su kuma tsuntsaye su ma mun hore mai tsuntsaye mahshura ai majmu'a sukan tattaruri guda suna yin tasbihi tare da shi kun gane ku kullun lahu awwab duka da duwatsun da tsuntsaye shine kullun dukkan da duwatsu da tsuntsaye lahu ga shi annabi dawud awwab suna yin biyayya gare shi in yi tasbih sai su idan annabi dawud yana tasbih sai da tsuntsaye su zo sama su zagaye su taru su ma suna yin tasbih tare da shi wanzu annabi dawud mai daɗin murya ne yana da murya mai daɗi duk sadda kaji yana karatu sai kaga baka son ga kusa Allah ya bashi wannan arziki mu ko yanzu in kana da murya mai daɗi sai ka zama wani gangarumin mawaki mu mu masa murya ka wajen ibada ga Allah sai ka samu murya ka wajen wake wake ba asara bane asara naka duk abin da Allah baka nan yawa kai amfani da shi don neman yarda Allah fashadadna mulkahu muka ƙarfafa mulki shi wane ne shi annabi dawud alaihi salatu wassalam ai mun muku bayani muka ce annabi dawud kowane dare masu zuwa su tsare shi talasatun wa talasuna alfaraj mutum dubu talatin da uku ke zuwa su tsare annabi dawud a wajen ibadarsa yan gadon dare soji dubu talatin da uku ke zuwa tsaron mai gida yana ibada ta samu mulki kan ku yanzu wanda yake samun wannan ai ba su da yawa in ko ba sa'a ba duk wanda yake da masu tsaron su karshen ta dai in ka zo ga haka shi shi kwana na yake su su annabi dawudu suna can suna tsaye suna ganawa da Allah to shine washe dadna mulka mun karfafa mulkinsa wa atainahu al-hikmata mun kuma ba shi hikima mana mun ba shi annabta shi annabi menene annabi dawud wa faslal khitabe da kuma jera zance mana yin bayani dalla-dalla sadda yake hukunci magana da yake ba ta tsinkewa zai yi magana a jere kuma a daidai yadda take ba tare da menene ba tare da tsinkewa ba malamai suka ce wa fassal khitab da yanke zance in ya magana ya kara ce amma ba'du idan ka san za a shiga sabon zance Allah ya ba shi iya magana na'am ina ne muke wahala ta ganin ne za mu tashi ko Allah ya ce wahala ta ka na ba'ul khasmi labarin wa'annan masu kusuma guda biyu ya zo maka wanda suka zo gurin annabi Dawud id tasawwarul mihrab lokacin da suka tsallako wurin da shi annabi Dawud yake yin ibada labarin su ya zo id dakhalu ala Dawud lokacin da suka shigo gurin annabi Dawud fa fazi'a minhum sai ya tsorata game da ganin su hankalin shi ya tashi qalu la takhaf suka ce a'a ka daina jin tsoro babu wani abin da ya khasmani masu kusuma ne guda biyu ba ba ba'duna ala ba'din ma'ana sashenmu ya yi zalunci akan sashi gane ko fahkun bainana mu mun zo ma ne kai muna hukunci a tsakaninmu bil haƙi da gaskiya wala tushta kakka karkace daga gaskiya wa hadina ila sawa'is sirat ka ciriyar da mu zuwa ga tsakiyar hanya ta daidai sai mun hukunci wanda ya dace to abin tambaya jama'a me zai sa annabi dawo da ji tsoro shine tasawwarul mihrab sun tsallako wurin da yake ibada ka kumanta can baya Allah ce wa shaddadna mulkan mun yi menene mu ambace yana da masu tsaro ko bai da amma duk da masu tsaron wa'anda da suka buƙaci ganawa da shi tsallakowa sun ka sai dai gashi sai dai gasu sun diro yanzu janar yana kwanci sai ga mutane biyu sai kai gare shi ya an kai kun kaza a kakka da mun zo mu gana da kaina to ba ku izini shigowa ba ran da yabo ba komai akwai alamun tambaya ga mutanen da kowa alamu to kaga ni shi yasa annabi su ma sun fahimci ya tsoro sai suka a kakka da mun fa mu mun zo mun kawo kara da shi ne abin da yake taw to ga siyakin zancen inna hadha akhi su fa masu rigima masu husuman guda sai ya ce wannan dan uwana ne lahu 99 na'aja yana da akuya 99 wale na'ajatun wahida ni akuya ɗaya nake da ita fa qala sai ce da ni akfilniha ba ni ita in hada da nawa na nuna ba zan yadda ba wa azzani fil khitab ya zinjaye ni a wajen magana kuma ga alamu dai zai kwace ta shi hada cikin nashi yanzu a ka'ida na shari'a mutum biyu in suka zo ma da magana kana sauraron duka ne kafin kai hukunci ko kuma in guda ya faɗi ya isa sai ka saurari bangare biyu ko to da yake jarraba shi ne Allah yake son yi tun da ya ji wannan saboda tausayin shi da ya ji yana gani yanzu kai akuya ɗaya kuma kai kokarin amshe mai kai dai baka kyauta mishi ba a bari ya saurari wancan don zai ɗewa ba mamaki akuyan shi yana kokari ne ya samu iri kowa haka bane da yanzu ya shirya magana kala sai shi annabi dawud ya ce da kada zalama ka bi su'ali na ajatika ila ne aji gaskiya ya zalunci ka da ya buƙaci ka karbi ya karbi akuya kai hada da nashi wa inna katiran min al-khulata ai da yawa daga cikin abokan tarayya la yabghi ba'dhum ala ba'd sashi yana zalunta sashi ne illa alladhina amanu sai wanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki nagari wa qalilun ma hum kadan ne ake samun irin wa'annan annabi dawud yana gama wannan sai ne bai sai rasa kuma yadda wasu malaman tare su sai ya ce haba shi ya sa akwai wani abu an yi ku waɗannan mutane na daidai na yi mamakin shigo wasu kuma yanzu sun tafi nama makihitarsu to a nan ne wa zanna to zanna a nan ba shakka ba ai bi ma'ana aikana nan ne wa zanna sai ya tabbatar cewa annama fatanna mu mun jarrabe shi alfitna annabi ma'ana alim ikhtiba mun jarrabe shi tun da ya fahimci jarrabawa sai ya fahimci ba haka ya kamata ya hukunci ba kamata ya shiji na wancan ko ba haka bane ya yi kuskure ko bai ba ga abin da ya fi kharra laki an wa ana eh fastaghfara rabbu sai roki ubangijin sa gafara yace Allah ka yafe min na tuba wa kharra raki'an sai ya fadi yana mai ruku'u ko bi ma'ana ya fadi yana mai sujjada inda wasu as-sujudu wal ruku'u bi ma'anar inhina dukkan su ma'ana guda ne in ma an ya kuna raki an wa sajida wa in ma ya kuna sajida sai gurfana ga Allah subhanahu wataala wa menene wa ana kuma ya koma zuwa ga Allah yana mai tuba mu dibi wannan aya ta kyau daga cikin abubuwan da za mu fahimta cikin wannan aya ƴan uwantaka ko da kana ganin dan uwanka zai zalunta ka kakka yanki yan uwantaka ina nan dan uwanka ne karibo wannan an taho wajen ƙara duk da shi yana ganin an zalunce ni an zalunce shi ne amma sai da ya fara gaya wa annabi dawo da wannan dan uwana ne duk da yana dan uwana ga laifin da ya yi amma yanzu wani in abu ya shiga tsakanin shi da dan uwansa sai ce zumuncin ma ya yanke yan wantaka ba wasa bace an fahimci hausa abu na biyu annabi dawud alaihissalam a nan allah ya jarrabe shi wajen hukunci ya ji ɗayan ɓangare bai ɗayan ɓangaren kenan mu izina da za mu ɗauka duk lokacin da aka kai ma ƙara za ka yi hukunci to ka bari ka saurari ɓangare guda biyu in ka saurari ɓangare guda biyu sannan ka yi hukunci shi yasa malamai suka ce allah ya jarrabe annabi dawud da wannan ne saboda me saboda ya keɓe yanayin ibada yayin da wasu daga cikin mabiyansu suna bukatar su ganshi da wanda ne malamai suka ce idan kana jagora kada ka bari mabukata talakawa ya zama ba su da damar ganinka dole ya zama talaka suna da damar su an fahimci hausa amma kowane yanayi da mutanensa yanzu mu sai mu ce za mu ɗabbaka wannan hukunci da shugaban ƙasanmu tana yi an gane misali ko yana kowane mutane ne ne idan ka san mutanen da mutanen kirki ne ba za su cutar da kai ba ba za su yi kaza ba to ka rufe musu kofa amma in ka san mutanen ka ba su yi to sai ka ɗauki matakin da ya dace da su an gane misali ko kaga zo ka ce shugaban yanzu ba su da imani kaza kaza kowane da zai na yi shi na kare mu sai abu na biyu ko na ƙarshe da za mu sila cikin wani ayin abuwa suna da yawa duk sadda ka yi laifi sun aka yi ka tuban ma'alaka ko an fahimci hausa? na ɗaiɗai kala ya ka tambaye shi kuma ba dole kuma sai ka tambaye shi ba laifi ba ne kawai da ya kai kara shi ya hudu na shi to wancan shi ci ma haka jata na wancan sannan ka yi hukunci abin da muke so koda dai kana jin haushin dan uwanka dan matsala ta shiga tsakanin ku kaka ce babu zumunci zumunci yana zumunci yana sannan abin da zamu fahimta a ayar in kai layi ka tuba ba a jinkiri ka ce sai gobe ko jibi in tuba kace istighfar kaga nan da tun da ya fahimci ya kuskure tuba ga babba abin da muke son mu tunta an annabi dawud annabi Allah kuma a cikin alahira ma yana yana cikin makusanta yana da matsayi a gurin Allah amma yayi kuskure ko bai kuskure ba yayi laifi ko bai laifi ba laifi ga dan adam ba aibi bane kamala ne laifi ga dan adam ba aibi bane kamala ne manzo Allah ya ce da a ce ku ku zauna ba ku yi ma Allah laifi da ya kau da ku ya kawo waɗanda za su ninka mai laifi su ninka tuba aibi shi ne ka yi laifi ka tuba an fahimta wasa umarin mu daina duban laifin da wane ya yi jiya in ɗaya tsakanin shi da Allah na ya wuce ai ba da zan buga wani misali ba kana nan sai ka ga mutum an sa shi limanci ya sha jallabiya ana ga wasa sai ka kalla sai ka wallahi wanga tsohon barawo na ma to ina ruwanka ko tsohon mina ai ya tuba ya zan liman sai ka kyale shi a wuce wajen kullum matsalar da take damun mu kenan mutum ya laihi kullum da laifin muke kallon shi shi ko Allah baya kallon ka da laifin na jiya in kai laifin jiya kace Allah na tuba an goge wannan yanzu sabon takarda ce bai da kyau bai da kyau dan adam laifi a gurin shi matsala shi ne shi tuba kullum yin laifi muke yi ga Allah mu ta da yasa gafar Allah ya fi mana Allah subhanahu wataala yake cewa faƙfarna lahu zalik sai muka gafarta masa wannan laifi da yi wa inna lahu indana la zulfa lalle yana da kusanci a wani shi wa shi annabi dawo duk da kuskuren da ya fa wa husna ma'aba kuma yana da kyakkyawan makoma Allah ce ya Dawudu ya kai annabi Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard lalle mun sanya ka ka zamo khalifa a bayan ƙasa fahkum bainan nas bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya gane ko wala tattabi'il hawa kada ka bi son zuciya wajen yin hukunci wala tattabi'il hawa ba a ce mai kashi kashi son zuciya ba cewa aka kai bi son zuciya a Hausa ina ce ma kakkai son zuciya da to ku bari in kara mu to ba mu ni ko ku ji tawala Allah sai ya ce da Annabi Dawud kar ka bi son zuciya saboda an san duk dan adam yana son zuciya abinda ake nufi son zuciya abu ne an ka kawo an ka ce karama son zuciya ka kamata ya ce don naka ne kun fahimci Hausa to abinda zuciyarka ga so sai kai ka kibe shi sai kai abinda ya kamata kenan baka bi son zuciya shi dan adam ba ka raba shi da son zuciya shi yasa Allah ma ya san mu ba mu iya rabuwa da son zuciya shi yasa sai ce to son zuciyar nan da gare mu kak mu bi shi an gane Hausa ko yanzu an kawo mana an kawo ma jika an kawo kudi ya ce kowa ba shi jika goma kai baka da kositi kai ma da ka gona za ka dauka inda son zuciyarka ne kamata ya abar masu duka ko ba haka bane to amma yanzu ba za ka bi abin da zuciyarka ga so ba sai kai abin da ya dace kenan son zuciya daban bin son zuciya daban a ƙara muku wani misali ko ya isa sai ga abokin ka ya so mota sabuwa ya baka ajiyar makulli in son zuciyarka ne a ce ta kaɗa ko ba gaba ne amma ba son zuciyarka bai samu ba to karkabe abin da son zuciyarka ga so ka shiga mota shi ka teka ta yawo kana ci a takaci kina yayin da ka shiga mota shi kana ci a takata ka bi son zuciyarka ta Allah za mu dace kenan gobe akwai darasi na Hausa ma ta kwana kafin a zo a ji gaba ko na'am to ku ji mu je Allah ce ya Dawud ya annabi Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard mu muka sanya ka ka zama khalifa bayan kasa fahkum bainan nasi bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi'il hawa kar ka bi son zuciyarka kenan zai iya ganin wani abu yana son shi amma saboda jin tsoron Allah sai ya hana mutuciyarsa abin da take so an gane misali ko fayudillaka an sabilillah sai son zuciyarka ya fidda kai daga tafarkin ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa innal ladhina yadilluna an sabilillah lalle wa'innan da suke karkacewa daga tafarkin Ubangiji subhanahu wata'ala mana an sabilillah ay an ta'atillah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab game da abun da suka bari an nisyana anan bima na attark da suka bari yin aiki da daidai suka bi son zuciyarsu suna da azaba a gurin Allah da na tashi alkiyama وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ومحلتي سمي لك السيبة دا أبن ديكي تكانين سنحلتو باطلا ومحلتي سبني دم دم واسا ذلك ظن الذين كفروا wannan shine tsammanin waɗanda suka yi kafirci mana kafirai sun yi tsammanin ba za a yi tashi alkiyama mummunan zato ne fawailun lillazina kafaru minan nar wannan azaba ya tabbata ga wanda suka kafirce wa tashi alkiyama na wutar da za ta kona su gobe in sun koma ga Allah ba su tuba ba Allah subhanahu wataala yake ba mu labari yake cewa am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard shin ma hada wanda suka yi imani da Allah suka aiki nagari su zamo kalmufsiri na fil'adu su zamo kamar mabarnata a bayan ƙasa ana zama dai mai da'a kana da da mai mabiyayya da wanda bai mabiyayya sun zama ɗaya Allah ce ba ɗaya am naj'alul muttaqina kal fujjar ko kuma shin masu da'a ga Allah sun zamo kamar waɗanda suke fajirai ne masu fita daga tafarki na daidai sun zamo dai ba za su zama ɗaya sai da na abakar ka mai da shi kamar abu jahal a a ba ɗaya ba ne saboda wannan muttaƙi ne wancan fajiri Allah ce kitabun wannan littafi ne ƙur'ani ke an zalna ilai mun saukar da shi izuwa gare da Allah sa suka saukar da alƙur'ani kai abinda Allah ya saukar da kansa da kansa kai wasa da shi ka ɗauke shi ba komai ba ka zama na lahiya da ƙarya ne Allah ce an zalna ilai mu muka sabkar da shi zuwa gare mubarakun mi albarka ne ƙur'ani mubarak ne fi tilawatihi mubarak ne fi ahkamihi mi albarka ne a wajen karanta shi hukunce-hukuncensu masu albarka ne aiki da shi yana tattare da albarka komai da ƙur'ani yake magana da shi a wani mai albarka ni yadabbaru ayati don bayi su yi tadabburin ayoyin alƙur'ani ma'ana ba karantawa kadai ake ba bayan an karanta a tsaya a yi tadabburi da Allah maɗaukakin sarki ce wa ma khalaqana as-samaa wal arda wa ma bainahuma ba'dina sai ka kalla ka tuwo ita sama gama ƙana take ka tada kai ka kalli sama ka ce kyar wanda ya sama ya wuce wasa ka dibi ƙasa ka faro daga garin ku zuwa garin suwa ne metar nawa ne kilometer nawa ne wanda ya wannan aiki ya wuce wasa ka je francophonie ka taya ta ci san metar kare kasan nawa wanda yake saman transmitter mai hanya biyu nawa za a ce maka in aka ce ma kaza yake sai ka to shi allan da ya ka san metar kare nan guda nawa a gare shi kidan ba abin wasa bane kidan an shi yasa ka rinka yin tadabburi Allah madaukin sarki ce ni yadabbaru ayat dan su yi tunanin ayoyi na alqur'ani ayoyin Allah akwai ayatullahi shar'iyya akwai ayatullahi kauniyya me yasa Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana yin sallah me yasa Allah ya sa mu yi azumi duk abin da Allah ya ce ai da hikima missa Allah ya ce wanda ya azumi ba a ce ga adadin ladar shi ba missa wanda ya sallah aka ce yana da daraja kaza in a cikin jam'i ne missa wanda ya zo bil hasanati yana da kaza akwai hikima ma kaga sai ka rinka yin tadabburi ya aka yi rana ta yi zahi wani wata bai yi zahi ba ya aka yi dare ya yi duhu yini bai yi duhu ba da yana ganin ta dakwai cikin ayoyin Allah ba a wasa ba ne Allah subhanahu wataala yake cewa wale ya tazakkara ulul albab don masu hankali su wa'astu wa wahabna li dawud sulaiman Allah ce muka baiwa annabi dawud baiwa ta da sulaiman ni'mal ab ma dalla da wannan bawa innahu awwab lalle shi bawa ne mai koma zuwa ga Allah abin tambaya a bani amsa annabi suleiman ɗan waye da annabi dawud ne ko su nawa aka haifa annabi dawud ƴaƴa nawa ya haifa mata nawa ya aura annabi dawud ya aure da yawa mata ya da yawa ya aura kusan 100 ko fiye da 100 da annabi Sulaiman ma ya- yana da tsakanin bayi da mata sun hitsari bayi da ƴaƴa matan shi sun hitsari tikina annabi Dawud yana da diya da yawa amma sai aka ce wa wahabna li Dawud Sulaiman muka baiwa annabi Dawud kyautar Sulaiman kinan yana da wasu diya shi Sulaiman akwai wata miza da yake da ita da sauran ƴaƴa na annabi Dawud ba su da da wannan ne muke mai hudawa radde masu cewa musulmai aure suke da yawa son iya gare su kakan ku annabi suleiman annabi suleiman ai bai hude ne ko ko san wannan annabi dawud ai bai hude ne ko annabi suleiman yana da mata sun hidare to kai kakan ka aure mata ɗari ni kaka na aure mata huɗu ka ce wai kaka na son mata ɗari kenan baka da tarihi ko ba haka bane kenan dan haka magana aure wanda yake da hali kullum muna faɗi ya ƙara amma wanda bai da hali iyaka iyaka ka tsaya da matarka guda wallahi mata bi ba na talaka wani sai dai rigiji kake so ka saka ka kai ta shan bashi kenan ai ta ji haushin juna amma musiba ce kana da halin ƙara aure kuma ka tsaya da mace guda dan bonin duniya ya cimma duk mai halin ƙara aure ya tsaya da mata guda in aka haifi mutum gidan yari ya taso gidan yari ya girma gidan yari shi shi na gada akwai wanda yake gidan yari ba ku wanda amsa ba shi na ya sani to aka ma mai mata guda shi ɗauka yake yanzu shi fa rayuwa yake yi sanda ya ƙara aure sai ya gano ashe ya fita gidan yari fa ya je duniya Allah ya zo ki mana ina na muke to abin da muke so mu fito ashe Suleiman yana da wata miza da sauran ƴaƴa na Annabi Suleiman ba su da ita إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد yayin da aka bijiro masa da zararrun dawakai da marece abinda ake ce da su a safinatul jiyad dawakai masu tsayuwa akan kafa uku sun fi kowane doki man kayi da burgewa doki ya amsa doki in zai yi tsaye kafa guda haka na cikin makwakwatansa shi ake zai tu safina ta jiyat da na suleiman an yi to mulki ana bijiro da su in wannan sun wuce wa'annan su zo wannan sun wuce wa'annan su zo marice ya yi lasar ta yi hankali bai kula ba har rana ga ta can za ta faɗi sai ya kula ai ba ai la'asar me yasa bai la bai yi la'asar ba dawakan gane sun ka ɗauki hankalinsu ya ce to in dai dukiya ce za ta shigar da mu daga Allah mun rabu da ita kenan ki a dawo da su duk waɗanda aka wuce da su a dawo da su a karkashe su a huta ba a magan su ba gobe ba dai su shigar da mutum daga ibada amma mu yanzu shi nake mil faransa ya saka rasa jami kuma ga wani ko zai wuce ya ce wai ta ki kai Eh, jiya wace rana jiya wace rana juma ko zan tawo karfe ɗaya sarari ce ku na tara da wani bakin shago zaune ce kai ni kake jira ku tare ce mana tayamu ce kuma kai kace kana bukata da Allah Allah ya ce a tayi juma'a da wuri kai ka ka taya su ba sa taya juma'a sai ai an tassa sai su zo wani ma sai ya ji an ce wani dalil sannan ya dauko shi ya dauko tafi kikkik da yazo an kai ruku da an ce assalamu alaikum ya haji kenan ya zo shago ya zama kullum yana cikin talauci Allah ya sauke akwai lokaci minti nawa minti biyu ba su kare mana kissa annabi Sulaiman kenan wanda yake zai ce kake kissa annabi Sulaiman gobe Allah ya kare sai ya zo mun fara ka annabi Sulaiman in Allah ya tsaya yadda na muke daidai Allah ya ba mu ladan na muke kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik